الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna hudu kenan ga watan jimadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1444 a watan turawa muna ashirin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ta'annaka taraha rubutun marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan darasi na 27 azkarun ruku'i zikirori da ake a cikin ruku'u in an yi ruku'u abubuwan da ake faɗa cikin ruku'u shine abin da malam zai karantar da mu in ba manta ba wancan satin hay'ad da ake so a samu ruku'u da siffofin da ake so a cika a cikin ruku'u shine karatun da zamu to yanzu an samu wannan siffofin ruku'un yayi yadda ake so an samu kai cikin ruku'u to akwai kuma addu'o'i ko azkar da ake faɗi a cikin wannan ruku'un shine malam zai karantar da mu Imam Al-Albani yace wa kana yaqulu fi hadha rukni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadi a cikin wannan rukunin anwa'an min al-azkari wal ad'iya nau'ika daban na zikirori da addu'o'i yana addu'o'i daban-daban yana zikirori daban-daban taratan bi hadha wani lokacin ya yi wannan wataratan bihaza wani lokacin ya yi wannan da haka alkar ɗin da za mu samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam jujjuya su yake ya cancanta wani lokacin wannan wani lokacin asawanci zikiri na farko shi ne da malam yawa dan ba ta ɗaya shi kuma an dogara ne akan hadisin da imam ahmad ya rawaito shi da abu dawud a cikin sunan wabnu maja shi ma a cikin sunan nashi waddara kubni shi ma a cikin sunan nashi shi ne inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma salasa marrat sau uku manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke faɗin wannan zikiri ɗin wannan shi ne da muka fi kowane lokaci cikin sallolinmu a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma wa kana ahyanan wani lokacin yukarriruha akthara min zalik yana maimaita ta sama da sau uku da haka in an ce sau uku wannan idan mutum yana sallah a cikin jam'i ko yana jagoranci watakil akwai masu rauni da ƙananan ƙarfi idan ya ja zai iya uzura musu to sai rika yin uku uku amma in shi ɗaya ne sau biyar zai yi ɓangaren mata nan da Allah a sami shuru ɓangaren mata a sami shuru idan akwai masu bukata ko masu rauni sai mutum ya taƙaito akan uku idan shi ɗaya ke sallah wannan yana da dama da zai maimaita sau adadin da yake ganin zai iya ɗauka kamar yadda za mu samu aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ini albani ke cewa wa balaga marratan fi tikrariha wani lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai makura fi tikrariha wajen maimaita wannan zikirin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fi salatil layli cikin wannan sallar dare hatta kana ruku'ahu qariban min qiyamihi har sai da ruku'un shi yazo dab da tsayuwar da yayi ma'ana daɗewar da aka samu a ruku'u sai ta yi ta yi kusan tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa kana yaqra'u fihi thalatha suratin min at-tiwal a wannan sallar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dogayen surori ya karanta na alqur'ani baqara ina ce al-baqara wan nisa da suratul nisa wa ali imran da suratu ali imran yatakhallaluha du'a'un wastighfar kuma shi karatun ana tsarma mashi addu'o'i da istighfari tsawon karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na karatun baqara da nisa'i da ali imran in yazo inda ya kamata a yi addu'a sai ya tsaya da tsaya wai ina in agaji ne suke ne yatakhallaluha du'a'un wastighfar addu'a da istighfari yana keta ko yana shigo cikin karatun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo duk ayar da take da buƙatar a tsaya a yi addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a gurin yayi addu'a idan istighfari ake buƙata a gurin zai tsaya ya istighfari malam yana gwada maka irin tsawon da za a samu kenan cikin karatu din yanzu ko aron mu ne zai ja waɗannan surorin a guje bakara ali imrana nisa'i ina kyauta da zaton ba za a rasa cikakkiyar awa ɗaya da rabi ba kafin a gama karatun waɗannan surorin guda uku to ƙara da addu'o'i da za a yi da zikiri a cikin su to yayi ruku'u yana faɗin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai da ya kai kwatan kwatan wannan tsayuwa din ma'ana kenan ya kusa awa ɗaya ko fiye da awa ɗaya a cikin ruku'u da haka kenan mutum yana da damar azkar ya ɗauki lokacin da yake so matsawar ba zai takurawa wani ba musamman kaga shi manzon Allah a sallar dare ne da haka kai ma kana sallar dare idan za ka yi ruku'u ka yi subhana rabbiyal azim minti 30 minti 20 minti 10 kana da damar kai haka ka maimaita adadin da za ka iya kama sabaka fi salatin laili kamar da yadda jawabi ya gabata a sallar dare mun wuce sallar dare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ke karantawa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata azkar a cikin ruku'u kwatan kwatan tsawon wannan karatu din Allah ya sa mu dace har yanzu da zikiri da farko muka samu ko subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma sai na biyu shi ma a ingantaccen hadisi aka samu nau'in zikiri ɗin shi kuma ƙari ne a kan na farko subhana rabbiyal azim wa bihamdi sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma wa bihamdi da yaban shi sarki da yabo sun tabbata ga ubangiji na mai girma shi ma malam yake salasan ana faɗinsa sau uku subhana rabbiyal azim wa bihamdi سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده فيما أنا فعلته أكو من سامنا إن ذكري قدانا وكنا قدابيو دقا تكين ركوء daga kenan in ka zo ruku'u na farko ba a so ka shafuɗa ka ce subhana rabbil azim ka sake sai subhana rabbil azim wa bihamdi an samu zikiri guda biyu a ruku'u ne ko amma babu laifi a ruku'un farko subhana rabbil azim in ka zo ruku'u na biyu sai kai subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi ko na farko a sallah azhar na biyu a sallar la'asar na uku a magariba na hudu a isha'i na biyar a sallar asubahi ko na shidan fa a sallar dare ko na bakwai a cikin nafilfilin yini ko ko a cikin nafilfilin dare a karciccira su kowanne ya zamanto yana bakinka kana yin sa subhana rabbil azim wa bihamdihi ina nau'i na biyu nau'i na uku shine wanda imam muslim ya rawaito shi wa abu awana da abu awana shi ba a cikin mutakharat nashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa subuhun qudusun rabbul malaikati war ruhi subuhun abun tsarkakewa Ƙudus ita ma dai tsarki ne ko tsarkakakke abin tsarkakewa rabbul mala'ika ubangijin mala'iku war ruhu da ar-ruh subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruhu ko war ruhi menene ar-ruh na mala'ika na mala'ika jibril ko shine ar-ruhu ko akwai wata fassara ta arruh na akwai rai to ubangijin mala'iku da rayuka kenan na shi arruh malamai fassara aku suke ba shi amma dai wanda tafi shahara sukan ce mala'ika jibril ne ake nufi da arruh din amma dai wasu malaman suka ce musamman na cikin ruku'u subuhun qudusur rabbul mala'ikati wa ruh ubangijin mala'ika da arruh ko dai zaman to mala'ika jibril wasu kuma suka ce a malakun abim wani mala'ika ne mai girma amma ya yake mala'ikan mai girma Allah bai bada ba labari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada labari akan shi ba wasu malaman kuma suka ce a ruh su ma wasu nau'in ne na mala'iku su kansu mala'iku ba ka ganin su mala'iku da muka sani su mala'ika jibril da mika'il da isra'il ko akwai shi ko to waɗannan waɗannan mala'ikun ba sa ganin dangin mala'iku a ro yadda ba ma ganin su da su ma haka ba sa ganin waɗancan mala'iku ɗin amma dai kusan istihadi ne na malamai a ƙarƙashin wannan azkar ɗin din malamai sun yi ƙoƙarin tattaunawa ko dai mala'ika jibril ko wani mala'ikan ne ko kuma sun a mala'ikun ne da su kansu mala'ikun ba sa ganin su yasa aka musu suna da arro aka cire sunan mala'ika a kansu wallahu ta'ala alam almuhim dai halitta ta cikin halitta ta Allah ta musamman in mala'ika jibril ne to matsayin mala'ika jibril akan sauran mala'iku in wani mala'ika ne mai girma to wani mala'ika mai matsayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan sallallahu yake bada labari a yabun Allah da halittar shi wannan mala'ika din wanda ya iya halittar mala'iku da kuma shi wannan mala'ikan na musamman in kuma mala'iku ne na musamman da ake musu suna a ruh yana da gwada gwanintar Allah ana tsarkake shi da cewa ya iya halittar wannan mala'iku ya iya halittar a ruh din subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruhi wannan shine zikiri na nawa zikiri na uku a cikin ruku'u zikiri na hudu shine wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر منه من الله ينا يوي تفدن wannan roƙo wannan zikiri din fi ruku'ihi wa sujudihi na na so ni ana babu na daidai na ne سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقلنا كنا دي فوتهم بمني سبحانك اللهم وبحمدك manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah wa bihamdik haka godiya da yabo sun tabbatar maka ya Allah Allahumma ghafir li Allah ka gafarta min wa kana yughfiru minhu manzan Allah yana yawaita wannan zikirin a ruku'un shi da sujada shi musamman da rayuwar ka ta zo karshe shine malam yake cewa ya ta'awwalul qur'an ko na Aisha take cewa ya ta'awwalul qur'an ay ya tamassalul qur'an yana bin umarnin da alqur'ani ya bashi wannan haka aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja saka sai fasabbih bihamdi rabbik kai yabo da godiya ga ubangijinka to menene kai tsarkake tare da yin yabo ga ubangijinka tsarkakewar fasabbih sai ce subhanaka allahumma fasabbih bihamdi rabbik da godiya ga ubangijinka sai ce wa bihamdik subhanaka allahumma wa bihamdi sai aka ce wastaghfirhu ka nemi gafararsa sai yake ce allahumma ghafirli Allah ka gafarta min shine abin da ake nufi da ya ta'awwalul qur'an ay yatamassalul qur'an yana yin abin da alqur'ani ya umarce shi wannan da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dokance kusan wannan zikirin in ya dauka shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli Allah ka gafarta ni sarki ya tabbatar maka yabo ya tabbata a gare ka Allah Ubangiji ka gafarta ne. Wannan duk wanda rayuwarsa ta gangaro ƙarshe da masu neman gafara ya kamata su zama to sun dimanci wannan zikiri din. Tun da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rayuwarsa ta gangaro sai aka bashi labari ya dage da neman gafara Allah madaukakin sarki. Mu babil alamu ya kamata mu dage da neman gafara. Saboda lokacin da aka saukar mai da idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba an ce da aka saukar da ayar Abubakar Siddiq fashewa da kuka ko mutane suna murna Allah madaukakin sarki ya cika addini ya kawo nasara za ga mutane suna shiga addinin Allah madaukakin sarki daya bayan daya a gurguje kungiya kungiya taro taro haka za ke shiga da ya tsaya yayin tunani sai yake ganin cewa to duk abin da ya cika to kuma sai tawaya tunda addini ya cika an samu buɗi an samu nasara mutane sun karɓi addini kamar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare tunda aikin sa ya kare zai koma ga ubangiji da aka fito rika neman zafara subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li Allah ka gafarta ni Allah ka gafarta ni Allah ka gafarta ni hatta Abdullahi dan Abbas haka ya fassara a surar ko wa'azi ne ko kuma na'ayi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sanar da ajalin manzan Allah ne ya zo ƙarfi fila cikin tura ne, Iza ja a Nasarullah wal fatu wa ra'aitan na sai rukuru na fidin Allah afuwaja, fa sabbish bi hamdi rabbika wa tazfirhu innahu kana tawwaba. So wannan da ne zikiri na hudu ya kamata shi ma zaman to mutane suna yin shi a cikin sallolin shi. Subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي sune zikiri hudu da muka samu zuwa yanzu ko so yana da kyau mutane su rinka sa su cikin sallar duka har yanzu ba mai wahala subhana rabbil azim ba wahala na biyu subhana rabbil azim wa bihamdihi ba wahala na uku subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh ba wahala na uku kai ko na hudu subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli wana a asuba wana a azhar wana a la'asar wana a magriba wana a isha ko ka raba sati sati wannan satin subhana rabbil azim sati mai zuwa subhana rabbil azim wa bihamdi sati na gaba subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh satin da albahi zai zo watan zai mutu ko subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfir li Allah ka gafarta ni ake yawaita wannan ina ba da shawara duk wanda rayuwarsa ta gangaro karshe da mai fatan Allah ya gafarta mishi su yawaita waɗannan a cikin ruku'insu da cikin sujadar shi to kaga shi wannan zikirin mun same shi a ruku'u kenan za mu same shi a ina idan aka zo a cikin azkar na sujada tunda an ce manzon Allah na faɗan sa cikin ruku'u da cikin sujada ko baka same shi ba albani ya faɗa to yana cikin azkar na sujuda sai ta ya ta'awwalul qur'an yana bin umarnin da alqur'ani aka bashi dama shine ma'anar ta'awil malamai suka ce me ta'awil shine yin daidai da abin da alqur'ani yayi umarni in kai daidai da daidai to ana nufin kai ta'awili in ka faɗi abin da alqur'anin yake nufi kai tafsiri ka dabbaka shi daidai da abin da alqur'ani ke nufi kai ta'awili bambancin da malamai suke kawo tsakanin tafsiri da ta'awili ko tafsiri abin da aka gamsu ma'anar haka take ta'awili kuma abin da ba a gamsu ba ya haka take ko ba haka take ba daga cikin bambance-bambancen da malamai suke bara tsakanin tafsiri da ta'awili Allah ya samu dace zikiri na biyar wata galhi ne mai dan tsawo ko shi ne wanda imamun nasa'i ya rawato shi da isnadi wanda imam albani ya ce ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu Allahumma laka raka'atu Allah domin ka nake gogo ko nake ruku'u ko nake sunkuyawa Allahumma laka raka'atu Allah domin ka nake runkushawa ko nake rankwafawa ko nake ruku'u wa bika amantu da kai na yi imani wa laka aslamtu kuma a gare ka na mai kauya laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu har yanzu ma ba wahala ko Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu sai ya bude dogon baka kamar ziyada ce a wata riwayar anta rabbi wata riwayar kuma za ka ga babu wannan anta rabbi din shi yasa ya sa maka shi a cikin baka Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi Allah kai ne ubangijina kai ka halicce ni kai kake kula da ni rayuwa ta a hannunka take mutuwa da makoma ta a hannunka take duk karkashin kalmar ar-rabbu anta rabbi khasha alaka sam'i wa basari jina da ganina ya gurfana gare ka ko yana kushu'i a gare ka ko yana tsantsantar da kai a gare ka khasha alaka sam'i wa basari wa mukhi da bargona wa azmi da kashina wa fi riwayatin wa idami ko kace أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وكما كتي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي أنغاني بمبنشي كركتي وفي رواية لوكسن لك كان أدعو أبو أذكر ركوه كتي أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي فكتي وفي رواية وعظامي eh ko dai ka sa wa azmi ko ka sa wa irami amma baka bukatar ka ce wa fi riwayati anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi ko kuma ka ce wa mukhi wa irami wa asabi da kuma jijiyoyina wa mastakallat bihi qadami da duk abin da kafafuna suka dauka shine jikin gawa ɗaya ko lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu nan malamai sun tattauna me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware rukunin abubuwa guda biyu a cikin dan adam yace khasha alaka sam'i wa basari jina da gani na sun kaskanta gare da ji da gani menene a cikin bangaren dan adam da ji da gani menene a jikin dan adam na sympathy sense organ ne ko ko sense organs sense organs na jikin dan adam guda biyar ne ko akwai ji akwai gani akwai sansano ko akwai shafa akwai mai kuma ɗanɗano ko harshe to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ji da gani sai aka ce duka organs da suke jikin ɗan adam ji da gani su ne mafiya muhimmanci in aka ce mutum baya ji akwai matsala in aka ce mutum baya gani akwai matsala amma don baka jin zaƙin sukari ko zaƙin gihiri za a iya rayuwar lafiya kalau za a ganka gar kana tafiya sai dai an ka abinci mutane suna suɗe hannu suna daɗi kai kuma dai kawai da cikin zai cika ‘yar matsalar kaɗan ce ko? Da kan a ce ana cewa mota tana maka horn, kawai kana tafiya kan katse, yana gaba rahin mai ji in aka ce a rasa ya fi matsala. To sai mazan Allah dubu wanda suka fi muhimmanci a jikin ɗan adam sai ya ce to da ji da gani na sun ƙasƙanta gare ka. Me kalmar ƙasƙanta ɗin ma dai amfani da ita hasha alaka. Sai da aka ce yana nufi a yi in ƙadat laka jina da ganina suna masu biyayya a gare so abinda ake nufi idan kunne ya kaskanta ga Allah gani ya kaskanta da Allah to duk sauran organs na dan adam za su kaskanta lokacin da kake sallah za ka haramta ma ka jin komai idan ba abin da Allah ya faɗa ba kuma kama alƙawari ne ka ɗauka in na fita sallah kunne na ba zai ji komai ba sai abin da ka yarda da shi ka sha alaka sami don haka kunne na zan sa masa linzami ba zan bar shi ya ji ba sai abin da ka so ka yadda da shi haka gani na shi ma ya kaskanta zai zama to mai biyayya a gare ka ba zan gani ba sai abin da ka yadda a gani sai abin da ya dace a gani so idan kunne da ido sun zaman to masu biyayya sauran gangan jiki dole zaman to mai biyayya tunda kunne bai ji ba ido bai gani ba a ina har zai samu ya ɗanɗana ba zai samu ba a ina hanci zai ji warin tunda kai ka sana mu labarin guri kaza ana kaza ko ka ga gurin ana kaza sannan zaka je gurin to sai aka ce idan mutum ya yadda da jinsa da ganinsa sun kaskanta da Allah madaukakin sarki sauran sense organs din shi za su zama to masu biyayya ne ga Allah madaukakin sarki wannan a bangaren organs din shi a sassan jiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna hawa akwai ƙwarewa ya kan jikin dan adam sai fara yace wa muhi fargo farko yana daga cikin abin da ya fi komai muhimmanci a jikin ɗan adam shi ne abin da ya fi ɓuya don duka abin da za ka gani fatar jiki za ka gani ko fata mai ta lullube nama ko ƙashi nama ya lullube mai ƙashi ko ya lullube abin nan jijiyoyi sannan ya lullube ƙashi a cikin ƙashin aka samu farko so duk wanda ya samu matsala a ɓargon shi za a ga rayuwar ta fara samun tangarɗa da matsala to sai ya fara daga can cikin jikin ɗan adam ɗin sai ya ce gaba ɗaya ɓargon jikina na mai ƙasƙantar da kai a gare ka wa azumi da ƙashin da yake ɗauke da ɓargo ɗin wa asabi da jijiyoyin da suke ɗauke da fatar da ƙashin haka duk sun ƙasƙanta gare ka so duk wanda ɓargon shi da ƙashinsa da jijiyoyinsa suka kaskanta da Allah to dukkanin sauran jikinsa zai kaskanta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to yanzu kamar alƙawari ne tsakaninka da Allah kana gaya masa ji da gani sun zama to masu biyayya a gare ka kana gaya mashi cikin sassan jikinka da ɓargo da ƙashi da jijiyoyi dukkaninsu suna kaskanta ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan ƙafafu da suke ɗaukanka ko da suke takawa dukkaninsu ka kaskantar da su ne ko ka meka su ga Allah maɗaukakin sarki wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin so na da dan kawo kada Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin ko ka ce Allahumma laka raka'atu وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين حكمك تأيى أتنبايا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي wa azmi wa asabi na cire abubuwa guda nawa guda biyu ko na cire anta rabbi wa mastaqallat in kai wannan dai yayi daidai za a iya faɗa wannan zikirin ta hanya uku kenan hanya ta farko Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين هيا تفرقوكو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وإظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين tsakanin ta farko da ta biyu kawai bambancin azumi da izami hanya ta uku Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi shikenan wanne ya kamata mu ɗauka su wanne ya fi sauƙi na ƙarshe sau yanzu muna da zikiri guda biyar zuwa yanzu kuma na biyar ɗin a iya faɗarsa ta hanya guda uku duk wadda ka ɗauka ka yi insha Allah daidai Allah ya samu dace sai zikiri na shida shi ma kusan makamancin wannan ne shi ma muslim da abu awana ne suka rawaito shi wa tahawi da imamu tahawi a cikin littafin shi mishkilul asar ko wa dara kofni a cikin sunan nashi yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين kusan wancan ne amma da ‘yan ƙare-ƙare ku? tsari na farko wa alaika tawakkal tsari na gaba da aka ce sam'i wa basari wancan sai aka ce muhi wa azmi ko wa asabi nan kuma sai aka ce wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi sai aka cire ne mukhi aka ƙara dami wa lahmi shi kuma nan fassara shi ne Allahumma laka raka'atu Allah a gare ka nake ruku'u wa bika amantu da kai nayi imani na gasgata wa laka aslamtu a gare ka na meka wuya wa alayka tawakkaltu da kai na dogara anta rabbi kai ne ubangiji na fasha sam'i wa basari jina da gani na sun kaskantu gare ka a san khasha'a laka ne ko nan kuma khasha'a sam'i wa basari wa dami haka jinin jikina ya kaskantu zuwa gare ka wa lahmi naman jikina ya kaskanta zuwa gare ka wa azmi da jina da kasusuwana wa asabi da jijiyoyina duk sun kaskanta lillahi rabbil alamin ga ubangiji na ubangijin halittu wannan shine zikiri na nawa zikiri na shida wa zai ban na biyar wa zai ban zikiri na biyar na'am eh ka daga murya na'am kana gaba ta wani ka girgiza masa kayar ka kai masa guya na wa zai ban zikiri na biyar yanzu yanzu da muka yi shi a inda da littafi ya baka bani ba na Allahumma laka raka'atu wa bika amantu na wa laka aslamtu anta rabbi خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي lillahi rabbil alamin insha Allah yana ga daidai ko Allah ya saka alkhairi yana da kyau a ce ana yi wani ya rike ana yi mutum yayi kokari ya sawa kwakwalwarsa ya rike ana tahi sallah wani ya kokari a sahi cikin sallah wata ila haka za a samu a rike ko na shida Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu shi ma irin wancan ne kawai kari wa alayka tawakkaltu wanda ya rike na biyar zai rike na shida anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin sai zikiri na bakwai wata kil na karshe a cikin ruku'u shine wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi wan Nasa'i da Imam An-Nasa'i bi sanadin sahih kima da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa subhana zil jabarut sarki ya tabbata ga ubangiji zil jabarut ma'abocin girma wal malakut ma'abocin mulki wal kibriya da ji da kai wal azama da girma ko da isa wa hadha qalahu fi salati al-layl wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fade shi ne a cikin sallar dare daga duka sauran azkar a iya yin su a sauran salloli na farilla wannan an fi yin shi cikin sallar dare zaka mai so ya samu falala wannan zikirin ya dage da sallar tahajjudi ko ko a cikin sallar tarawihi ko a cikin shafa'i da wutri duk sallolin dare ne subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana zil jabaruti jabbar mai tirsasawa sarki ya tabbata ga ubangiji mai tirsasawa ina jabarut ko ba ka so a sa ka kai wannan sai Allah dan adam idan yana so a yi duk isar mulkinsa akwai ran da zai ce a yi kuma a ce ba za a yi ba wani ya tsaya a gaban sai sai ba zai yi din ba a misar barazanar a karya a kashe a ɗaure sai ba za a yi din ba an samu sau da yawa haka a tarihi ko a kai shi gidan kurkuku a yi ta'azabtar da shi sai kawai ba za a yi ba don a nuna masa bai isa ba to amma shi Allah maɗaukakin sarki zai ce faruki mai tirsa sa wanda ko kana so ko ba ka so sai Allah sa kai don Allah tirsa sa ka ɗin in ka ƙi yin sujada ga Allah sai Allah tirsa sa a jikinka akwai abin da zai sujada da safa akwai abin da zai sujada da zimma ya tafayya udulaluhu anil yamini wash shama'ili sujadan ko iloyin jikinsu suna karkatawa su yi dama su yi hagu wannan damar da suke da hagun sujada ce ga Allah maɗaukakin sarki wannan tirsasawa ce ta Allah ba ka so Allah yana so kakka fita ka ce he ka fita in Allah tirsasa ka yi ka zauna a gida kawai cikin za a samu wani guri a matsa ika nan kawai ga mutum ya yi dubu da ya ajiye jakar ya zauna shi kenan an gama zurga baro eh Allah in ya ga dama ya tirsasa sai an tirsasa mutane ba sa so ai Allah ce sai an kuma an gama shi yasa duk wanda yake da imani akan isar ubangiji da tirsasawa rayuwa ba ta bashi tsoro wanda suke cikin rayuwar ba sa bashi tsoro tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk duniya in suka taru akan su amfanar da kai in Allah bai rubuta ba za a samu amfanin ba in ta taru akan cutar da kai ba za su iya cutarwa ba idan Allah bai rubuta ba saboda mai Allah zai firtasa su akan kishiyar abin da suke so din suna so su cutar din sai Allah ya hana zaman nasu a samu matsaya sai ga an koma fada da zage-zage da doke-doke a cikin su saboda mai Allah ya firtasa su akan abin da yake so subhana zil jabarut wal malakut mulki da malakut a hannun Allah madaukakin sarki yake duk wani mulki da tsayuwarsa da tabbatarsa sai Allah madaukakin sarki ya ara masa rana duk wani mai mulki duk inda yake da isaran da aka nuna mulkin nasa ya kare kai mamaki da aka yi to hakan ya faru duk wanda isa a mulki da aka nuna karhen sa jewa kafin duniya ta zo karshe babu yadda za a so amma mai mulkin da baya karaya ba a ganin barakarsa ba za a taba ganin barakarsa ba sai Allah madaukakin sarki shi yasa ma idan ya ara maka mulkin bai samu matsala ba alkiyama zai tambaya limanin mulkul yau ko ina wani mai mulki kowa ke da mulki a wannan ranar malamai suka ce tsawon shekaru za a yi Allah yana jira a game amsawa babu ba mala'ikan da ya isa ya amsa babu annabin da ya isa ya amsa baranta na mu ɗan can ƙarshen zamani ko bayan an yi annabi adam an yi annabi waye an yi annabi wa haka ba su annabi muhammad a cikin guriyar mata annabi muhammad shekara 1400 yanzu muna cikin da 44 na da biyu ko na haifiya da hudu da arba'in da biyu so kaga cewa waɗancan idan ba su ansa ba wai ka yi tsammanin a wannan lokacin za a samu wanda zai ansa wallahi babu so wannan isar Allah kenan ba da ansar ma kaga kenan samun dama ce har sai lokacin da Allah ya ga dama zai amsa ma kanshi da kansa lillahi alwahidil qahhar ga Allah kadai yake alwahid makadaicin sarki alƙahar wanda ya gagaru kowa ya rankwafa kowa don duk gaba ɗaya haɗa mu an haɗo da na farko da na ƙarhe tun daga annabi adam da kake jin labari da matarsa da babar mu hawa'u har zuwa gobe duka za a haɗa kai kasan wanda zai iya tattaro waɗannan a koro su ai kasan kawai wannan mulkin ya isa wallahi eh yau mai yuda'una أثناء يدعون إلى نار جهنم دعا بأيتبا to Allah dai zai sa mala'ika ya kira za abu mai kiran a tattara mu duka a filin alkiyama na farkon da na ƙarshe duka sai an haɗu ba mutum ɗaya da zai ɓuya kuma babu inda za a ɓuya kuma a can tagaryar rana haka Allah maɗaukakin sarki zai ajiye mutane kaga duk da ranar sanyi ce amma yau ka kalli karfe ɗaya da aka yi in ka fito ka tsaya a ranar nan ta minti biyu sai ka ja ta tsarba jikin amma kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a kawo wannan ranar dab da tsakanin mutane an ce bai fi mil ɗaya ba so ko mil na tafiya ne aka kawo ta yanzu fara wannan da ake maganar fa akwai hijabai da aka sa dewa layas ko ozan layas ko sun rufe ranar wanda su ne za aka ce suna narkewa kamar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko alkurani ya bada labari su ne za su narke hasken nasa yana taba duk abin da ya taba zai rufe konewa shine abin da duniya take ta fama yanzu da shi tumamar yanayi alama ce ta alkiyama ta fara zuwa wannan shimfidar da Allah ya wa rana ta kare zafin yana narkewa yana konewa haka za har lokacin da zai gama konewa hasken yana taba doran duniya to komai ka gani kama wuta zai alkiyama ta taho ki Allah madaukakin sarki ya samu je asa labarin alkiyama akwai ta da hankali duk wannan isar mulki ce ta Allah madaukakin sarki wannan ranar ba wata kariya ba kango ba komai haka za ka wuta dab da kwalan mutane ai tambaya ko ba wanda yake ba da ansa to kaga isar mulkin ta kai Allah shi kadai akan karaga da mala'iku suna nan sahu takwas suna dauke da al'arshin ubangiji wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya duka za a bujiro da ku duk wani mai koya ba zai koya ba amma duk da wannan ayoyin abun mamaki sai ka ji ɗan ɗarika ana gaya musu wai shehu ne da su sa su a aji Allah ya ce la takhfa minkum khasiya mai uyar ba za ta uya ba shi kuma shehu ya ce zai dauki mutane a ajihu akwai rena Allah a cikin al'amari din shi ya ce ba za a zo ba shi ya ce zai dauke shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashe ku ne ma tsirara hufatan uratan ghurla haka za a tashe ku ba takalmi ba riguna ba mai kaciya haka za a tashe ku maza da mata sun jin hatsai aisha ta ce mun shiga uku manzo Allah ce me ne ga uku tace yo ga mu ga maza ga iyaye ga ayya sun tur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amu azu a'zamu min zalik ai abin ya wuce yadda kike tsammani wai har ka gane ma namiji ne a kusa da kai ko mace ce ko yaro ko karami ai an samu ma dama ke ta al'amru a'zamu min zalik abin ya wuce ana wannan din kwakwalen mutane suna tafasa gumi yana ketowa mutane aka manzan Allah ya ce kowa daidai zunubinsa daidai yadda gumi zai kama shi wani iyaka gwiwar hannun shi wani a idan sawun shi wani gwiwa wani iya tsantsarsa wani ya kama kirjinsa wani ya kama wuyansa wani kuma manzan Allah ya ce aljamahu iljama zubin ya sarto ya yi kamar ruwa zai shanye shi yana nema a kama bakinsa yana ɗaga kai haka za a yi sai wanda ta fito shekaru sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsallake kai ka san wannan abin da ake gwadawa mulki ake gwadawa in shugaban ƙasa zai gwada mulki ko DPO ko commissioner of police haka za a tare 'yan sanda su tsayu a yi fareti a tsaya ana ba da jawabi wannan duk suna gwada irin mulki ne na Allah maɗaukakin sarki an kame an sandare ba a so ka yi motsi haka duk za a sandare a gaban Allah maɗaukakin sarki so wannan da kanka kana wa Allah kirari kana tuno girman Allah duk kafin ka ji subhana zil jabaruti wal malakut kana gaya wa kanka ubangiji ya isa ya tsirka ka mulkin Allah ya fi mulkin ka damar da Allah ya baka mulki ce to amma kana tuna wa kanka ubangiji shine mai cikakken mulki amma duk da haka ran da ake mulki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane guda bakwai su za a fasu a rumfa za ga duk bikin da ake duk faritin da ake duk children day da ake duk wannan ranar da ake shi akwai mutane na musamman an musu rumfa ko to a ranar alkiyama haka al'amarin yake akwai rumfa wanda za a sa rumfar mutane guda bakwai ko dai shugaba da ya adalci ko saurayin da ya rike addini tun da sabar ta kansa hatso ba ya mashi ko mutane biyu da suke soyayya dan Allah ina so kana so so abin kamar da sauki in kana so ka samu ka samu amini ku kulla abota dan Allah mana ku haɗu dan Allah ku ce zama dan Allah ku ke shawara dan Allah ku kaunaci juna dan Allah sai ku sai tikitin shiga wannan rumfaɗin da mutumin da zai zamanto mai kamewa a a samu mata fasikai masu son lalata mutane ta yi ƙoƙarin lalata shi ya ce yana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki duk wanda aka masa wannan jarrabawa ya tsallake to shi ma ya samu tikitin shiga gidan aljanna amma ba karka je ka gwada eh ba a tsallake baka ce ka je ka duba wata mai mutunci mai kuɗi mai waye ka je ka zabara mata yaron gida ko wata ranar ka gwada in aka gwada za a iya samun matsala ko sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare ko annabi Yusuf da aka gwada kariyar ubangiji ya samu ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a zauna tsakanin namiji da mace in an zauna an kebu to shedan fa ya samu gwamnati anan zai kai da komowa sai ga duk barnar da ba ta tsammani ta faru to in an ka gwada tsautsayi ya zo ka tsallake to da ta a inuwar arshin wannan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da shi kuma zuciyarsa tana masallaci yana ta'awar zama a masallaci asubahi yana nan azhar yana nan la'asar yana nan magriba yana nan isha yana nan wallahi duk mutumin da yake kwalla faransa daga masallaci duk fitintunu na duniya suna mai sauki wani lokacin sai ka fito ne ma za ka ga wani ya cancada riga ka ce kana sha'awa wani ya wuce a falliliyar mota ka ce kana sha'awa in kana matsalaci ka ɗauki ƙur'ani kana karatu za ka ga zuciyarka da tunaninka ba na duniya ba ne na lahira ne kana tunanin hurul in ko kana tunanin matanka na aljanna uruban ataraba wa kawa'iba ataraba wa ka'san dihaqa ga kokuna an cika da giya nan ne a wani ruwan shayi ne ko wa ka'san dihaqa ko haka Allah madaukakin sarki ke siffanta maka aljanna za ga akwai dadi to sai ka ji in wani abu ya furce maka a duniya kana da safin lahira sai ka ji an sa maka sanyi da natsuwa a zuciyarka azkar din da kake ala bi zikrillah tatma innal qulub to wannan duk mulkin da za a yi da azabar da za a sha da zafin rana idan mutum ana gwada wannan mulkin to su suna inuwa suna jira a gama suna zaune hankalinsu a huci subhana zil jabaruti wal malakuti walkibriya Allah da kansa ake mai kirari tsarki ya tabbata ga Ubangiji mai girma mai girman kai mai ji da isa shi yasa ya ce bai yadda ne girman kai ba in kai girman kai Allah ce wallahi sai an kuna duk wanda ya je da alkiyama aka auna zuciyar shi aka ga akwai girman kai a ciki ba zai gaba aljanna sai an kona shi don tuffa ce ta Allah baya yace ba Allah ya ce duk wanda ya sama kanshi girman kai ya kama kansa ji da ita yake na ranka da Allah sai na kaskanta shi in ba a kaskantar da kai a duniya ba sai an kaskantar da kai kafin ka shiga cikin gidan aljanna so mutane su adda girman kai su bar wa Allah ba nasu bane ba ya sa ɗaya daga cikin sarakuna wani lokaci yana zaune a kofar gida kawai wani saurayi ya ci wanka ya zo ɗan ya wuce ta gaban shi irin kasan samarin nan masu jija kai akwai sa haugi a zuciya wannan waye ba zai zo bai mun sallama ya gaida ni ta a kira wushi ana cewa a da shi kawai sai tana cewa wannan ai alama ce ta girman kai to me dan an wuce ba mun sallama ba ni waye da yana dawa sai kwanta ya ce kai yaro dauki kafar ka taka kirki ita amma akai kana babban mutum da ya ce ka taka ni ce ma ya ce girman kai ne ya fito daga zuciyarka ta kafa da takalmi ka take ta ta san ita ba kowa ba ce so a taka ɗin ka ji kai ba komai ba ne ya ji maka zama alkhairi kan ka ji Allah maɗaukakin sarki ya kona ka so mutane su cire girman kai daga zuciyarsu aka tambayi manzon Allah menene girman kai ɗin ya ce rambun nasi shine mutum ya rena mutane ya ƙi karɓar gaskiya a gaya ma ga gaskiya ka san gaskiya ce ka ce ba za a yi ɗin ba musamman maza suna da wannan matsala ko matarka ta kure ka ta saka a kwana ka gane ta fi ka hujja ta to ai kidin ba za a yi ba eh so wani lokacin to ko an yi haka din kai istighfari kuma kar kai din in ka gane gaskiya ta kai da gaskiya ta tafi ka gaskiya kawai shikenan ko ka dan raha ka basar da ke matsala ta da ke tone tone shikenan eh amma kar ka ki karbar gaskiyar ita in an nuna ma gaskiya ta karfe ta ko dan ka ne shi yasa wani lokacin manzon Allah ya ce a bar musu saboda idan ana musu in aka nuna ma gaskiya ba ka karɓa so in karɓar gaskiya lokacin da ake musu yana kawo mutum alama ta girman kai yasa manzon Allah ya ce idan mutum ya bar musu ko da yana da gaskiya ana masa gurbi a gidan aljanna so ana wa manzon Allah ana wa Allah kirari subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati da girma isa da girma wannan na Allah madaukakin sarki ne ina tasbihi na bakwai ana cikin sallar dare don ka gama abin da kake an yi duk abin da za a yi ka tahi cikin dare ka yi sallah ko da raka'a biyu ne ka yi suku'un wannan kana tuno ma'anar waɗannan a cikin ruku'u za ka ke ji girman Allah yana shiga zuciyarka subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ka faɗa sau uku ko sau talatin ko sau ɗari ko sau dubu da ɗaya ana so dai a samu bare a ƙarshe kai iya adadin abin da za ka iya kuma kana faɗa kana tuno ma'anar kana faɗa kana tuno ma'anar in Allah da idan kai sati kana za ka ga girman Allah yana ƙaruwa a zuciyarka wani lokacin ana kallon ka za a ke ganin alamar tsoron Allah maɗaukakin sarki a siffofin a cikin fuskar mutum siffar da ake samu mutum ya samu kusanci da Allah shine ya ware lokacin da su rika tattaunawa da Allah madaukakin sarki da yawa idan mutum ya ware lokacin ya zonza da Allah madaukakin sarki har annurin ana gani idan gari ya waye a fuskar shi to idan ka zauna kana idan Allah zai jefa wannan annurin a fuskar ka shine kuma duk inda zaka kawo mutum sai ka ji mutum kuna haɗuwar shi sai yana kaunar ka yana son ka saboda akwai wani haske da Allah ya sa a zuciyarka ta imani Allah madaukakin sarki ba mu yi domin shi Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ba mu ikon tsarewa abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin na ga lokacin ya ja amma da a gurguje kuma magana ta farko shine akwai bawan Allah da muke karatuttuka gaskiya da shi muna karatun talata muna karatun yau lahadi da shi an ɗan rufe sunan shi ne saboda waɗansu dalilai Allah jarabe shi da rahin lafiya yana roƙon wasu sa shi a cikin addu'a ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya bashi sauki ubangiji ya bashi lafiya Allah bashi ikon cin jarabawa da aka mishi Allah ta kaɗai masa kafara dukkanin yawa da suke fama da rahin lafiya ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ubangiji ya yi musu halin da suke ciki ga tambayoyi kamar haka wanda aka rubuta a cikin majalisi kenan idan ana kiran sallah na masallacin da kake sallah kaɗai za ka ke bi wajen maimaita lafazin kiran sallah duk wanda ya zo kunnanka idan kana da lokaci ka ankara ka maimaita ba ka asara ambatan Allah ne ba a gajiya da ambatan Allah madaukakin sarki mutum zai iya yin alwala bayan yayi sannan yayi wanka na sabulu da soso ba abin da zai hana matsawar ya kiyaye bai lalata alwalar ta shi ba yaya matsayin masu yin sallah a majalisar su wato gurin hirar su ladan su bai kai na wanda suke zuwa masallaci ba salatul mar'i a salatul jama'a tafdulu salatul fajri fi baitihi aw majlisihi sab'an aw khamsan wa 20 daraja ko sallar mutum a masallaci tana fifita akan sallar da yake shi kadai a gidansa ko a gurin zamansa da riƙi 27 ko da riƙi 25 so talla a masallaci ta fi albarka a gurin da kuke hira har sai idan gurin ya auna sunan masallaci na sunan masallaci sannan ku faɗo amma matsawar sunansa gurin hira to iyakarsa gurin hira kenan menene hukuncin zakka a mizanin buhu buhu irin su gero dawari etc wato yadda nisabin zai kasance matsawar abin da ka auna ya kai buhu shida da rabi ko shida ba rabi da kaɗan kawai ka raba gida goma ka ɗau tara ka ba da ɗaya bahu goma ka samu ka ba da ɗaya sha biyar ka ba da ɗaya da rabi sha bakwai ka raba gida goma kwano arba'in sau sha bakwai nawa zai ba da sai ka yi divide by ten abin da ya baka shine abin da za ka fidda zakka baya bukatar mutane suke ta tambaya bahu casa'in kai bahu casa'in a raba gida goma ka ɗau tara ka ba da ɗaya bahu saba'in a raba gida goma ka ɗau tara ka ba da ɗaya bahu takwas ka raba gida goma ka ɗau tara ka ba da ɗaya ina ga kabar da sauki ko ka buga kalkuleta kawai bahu tamanin na yi kwano arba'in arba'in sau tamanin nawa zai baka kwano kaza a raba gida goma adadin wannan kwanukan shi ne abin da za ka ba da zakka allah ya sa mu dace kwanan wata da muka sanar hudu aka ce mun amma dai an sake turo gyara biyar ne ba hudu ba assalamu alaikum malam shin umarnin gaggauta kai gawa makwancinta yana iya korar ana yin tofa yana iya korar hannun yin sallah gabanin faduwar rana a duk yadda aka ce a yi gaggawa a kai gawa to kuma lokacin da aka hana a yi sallar gawa ko sallah a lokacin ba za a yi ba lokacin da rana take huduwa ba za a yi sallah ba lokacin da rana ta tsaya tsakiya ba za a wa gawa sallah ba lokacin da rana take kokarin fadawa ba za a yi sallah ba saboda za a samu matsala guda biyu matsalar an yi ta a lokacin da aka hana kuma da matsalar duk wanda suka salata ta yanzu sallan magariba ayi hakuri ayi sallan magariba sannan a kai ta in ma an gama gariban za a rasa ayi hakuri ayi sallar isha sannan a kai ta ƙarin bayani za a yi za a iya yin sallar gawa gabanin fitowar rana domin a gaggauta yin jana'izarta a yi haƙuri ranar ta fito ta ɗaga sannan sai a yi mata sallah a kai ta assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam ya ya matsayin zuwa dubiyar mashayin giya da kuma ta'aziyya yayin da ya rasu shin ya halasta ga wanda su ba malamai ba ko manyan mutane kamar yadda aka keɓe don ya zama izina e mashayin giya matsawar yana halin rashin lafiya babu laifi a je a ziyarci shi a duba shi a masa wa'azi a tunatar da shi a nemi tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki dama abin da ake fata a zewa Allah maɗaukakin sarki ana da cikakken tuba ana kuma cikakken halin da ake sa Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mashi matsayin a gadon bai zo gargara ba ya karɓi wa'azi ya ce ya tuba ya daina insha Allah Allah zai karɓi tubansa kuma ka ce nasara ka yi masa wa'azi wa'azin ya amfane shi in ya mutu a cikin halin tsakara halin da matsala ko ko ni yasu ko so mutane su dan yi taka tsantsan wajen ta'aziyya in an je ayi yan dabaru ko da ya kama akwai wanda ake jin kunya ko in an je an gaisa to assalamu alaikum assalamu alaikum Allah sarki a haiwa na ya rasu da yaushe ne ya rasu da akin tiya Allah sarki ni ba samu labari ba sai yake nan ku ce hira ko eh in kuma laifin da yake ba a sa masa ran cewa ba zai samu rahamar ubangiji ba babu laifi a masa addu'a addu'a ce Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi laifi baya hana mutum ya shiga gidan aljanna sako da kafirci ko kafirci da shirka ita ce ba ta wani mutum ya shiga gidan aljanna ba masu shirka su ne aka hana wa istighfari a ne musu gafara amma mai laifi ba hana a ne masa istighfari da gafara ba Allah ya gafarta mana baki ɗaya assalamu alaikum malam tambaya ce ana shin ya halatta musulmi mai da'awar sunna ya sayar da sigari a'a gaba ɗaya musulma bai kamata ya sayar da sigari ba don yi ita sigarin haramun ce sai da haramun haramun ne Allah ya ƙara mara lafiya amin mana don Allah ya halatta mutum ya auri macen da suke ɗanya da ɗanƙane da mahaifinta ko mahaifiyarta da shi da mahaifiyar da suna ɗanwa da ɗanƙani? ko ba haka ba ta ayyarsa kenan ko? shi da mahaifiyarta suna ɗanwa da ɗanƙani? a ya halatta mana tun da ai ita kanta mahaifiyarta ta ya inganta aure ta ko? so duk abin da ya fito daga cikin wanda ya halatta ka aure ya halatta ka aure ta inda auren ya kama ita uwar yarinyar ai za ka iya aurenta ya isa akwai inda na fahimci tambayar da shi da mahaifiyar yarinya su ne suke ɗanwa da ɗanƙane ko? to idan ya ita ɗin uwarta ya halatta ya aure ta na ita na ya aje ga wata wakil kira mana gurin ne ita ya ta al'ada da bahaushe ke sai a yarsa ce ko irin wannan yar in dai ba yar wanka ba ce ko yar ɗananka ko yar yayarka ko yar ƙanwarka wani ita ce kan tsaye yarka amma a da b uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a ya haife ka b ya haifi wata matar ko yar gidan b ko ya ta aihu to ita wannan in ka aure ta kai tsaye halatta saboda mai ku layin ku daban su layin su daban ko to duk abin da ya hau can layin ya halatta ka aura tun daga kan uwar har jikar ƴarta har jikarta har ƴar jikarta duk halatta ne halatta ka aure su wallahu ta'ala a'lam a nan gurin kawai mahaifanku ne bai kamata su auri juna ba da kuma abin da ya hau can layin ko abin da ya hau layin amma ƴaƴansu fa abin da ya haramta abin da iyo ƙasa kenan Allah ya mai da malam gida lafiya amin ya gano wata ko assalamu alaikum Allah ya tsaya Allah ya tsaya gidanka amin a baya mun kasance a baya na kasance mazinaci amma yanzu na tuba har zuciyata amma ba ni da aure wani lokaci sha'awa tana bujiro min har irasa inda zan sa kaina har ta kai ga zan yi wasa da gaba na don samun gamsuwa malam menene matsayin wasa da gaba a musulunci haramun ne mummunar al'ada ce tana da illa ga lafiya da jikin dan adam kuma aka ce wanda yake wasa da hannun shi har azzakari ko mani ya fita a ranar alkiyama wasu malaman sun ce zata yana rike da abin a hannun shi ban tabbatar da ingancin hadisin ba amma na taba ji wani mai azu ya faɗa zai tashi hannunsa ya yi ciki yana jiran ya haihu a filin alkiyama don a nuna cewa yana da wata al'ada da yake a goyon haramtacciyar al'ada so duk mutumin da yake mazinaci Allah ya taimake shi ya tuba ya yi kokari ya duba mata mai karamin alhaki ya aura kada ka sa buri ka ce sai ka duba wata take kaza ka yi kokari ka lallaba akwai zaura da yawa dubu ashirin da biyar za ta biya bukata komai da komai a nan da ba ka biya ashirin da biyar talatin ta aure ta fa alkhairi mutane su rage guri su ɗauki rayuwa ba komai bace wannan katifar da kake wasan a kanta in ka kawo ta wata za ta zauna a kanta ka lallaba ka zo ka ba da talatin a haɗa ku a ɗaura aure duk an wuce wannan guri Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace idan haramun ne in na daina zan ci gaba da zuwa da zina to don Allah dakta menene abin yi na faɗa ko? ka zo ka yi aure in ba ka da halin auren ka zo mu haɗa ma a majalasi ko? insha Allah ko Allah ya bada abin yi ɗin Allah ya rufa asiri subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin